الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بركة مرسى دعاء وأن الفاتحة تعتبر ودى تداتي دا في لقوتا نيوكونا بقي قوتا ربيع الثاني أو أن الشكرة تدبو لقلي هدو دا أشرن دا قبائن جرا كما شيني داتي كما دا دي bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da uku miladi don ci gaba da karatun littafin darasinmu na annahu wal adab wannan kuma shi ne darasi na ashirin da hudu jami'in jiddan al-mu'rabat bil huruf al-mu'rabat bil huruf fi dars al-madi to wanda yasa tana da zafi sai da ka kara kai ku الدرس الماضي تحدثنا فيه عن المعربات بالحركات وتناولناها بشيء من التفصيل وفي هذا الدرس نتحدث عن المعربات بالحروف قال والذي يعرب والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين وتؤدر في يوم زامي مغناني أكام lafizan da ake yi musu li'irabi ta hanyar haruffa ba ta hanyar wasulla ba a darasin da ya wuce mun yi magana kan lafazan da ake musu irabi ta hanyar wasulla ko wasalin sama ko kasa ko rufa'a to a yau kuma za mu magana kan waɗanda ake wa irabi ta hanyar haruffa yace su kuma kashi hudu ne ko dai a tasniya ko kace a tasniya ko kace al musanna duk ɗaya ne na farko kenan na biyu jama'ul muzakkar salim na uku al asma'ul khamsa na hudu al af'alul khamsa to af'alul khamsa din shine sai bayan sai ta wahiya sune yaf'alani taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina wa aqul mai jarhi yace القسم الثاني من المعربات الأشياء التي تعرب بالحروف كشي نبيو cikin lafazza da ake wa li'irabi su ne abubuwan da ake musu li'irabi ta hanyar haruffa والحروف التي تكون علامة الإعراب أربعة حرفا لسكي زنتوا علامة الإعراب سوهدني وهي نفر كوكينا الألف نبي الواو نأكو الياء نهد النون والذي يعرب بهذه الحروف أربعة أشياء وطن دعيك والإعرابي da waɗannan harufa da bayanin sai gabata su ma al'amura ne guda hudu ga shi na farko at-tasniya wal muradu biha al-musanna misalin musanna kamar kace al-misrani tasniyatun li kalimati misr wal muhammadani tasniyatun li kalimati muhammad wal bakarani wal rajulani kullu zalika tasniyatun li kalimati bakrin wa kalimati rajul na farko kenan na biyu jama'ul muzakkar salim wa misaluhu almuslimun wal bakrun wal muhammadun na uku al asma'ul khamsa wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa huka wa zuman na hudu al af'alul khamsa wa misaluha yadribani wa taktubani wa yafhamuna wa tahfazuna wa tasharina as-sahru shine hana ido barci da an ce an fi tashari na fillayin ma'ana ke ɗin kina hana idan ki barci da daddare kila wajen muzakara kila wajen kiyamun layl shine as-sahru kina wa man talaba al-ula sahira layali ko shakka ba wa sayati بيان إعراب كل واحد من هذه الأشياء الأربعة تفصيلا ينزل أنبتي سنة إجمالا أدم قلي أما زيزوي بيان كو نكشي بشيء من التفصيل يوو راشي يفاد راشي يجزاء فهمتا نن أجملة كنا وتو كنا أجملة mutum na iya cewa wato lafuzza da ake wa da irabi ta hanyar haruffa guda hudu ne ko dai lafazi na tasniya ko lafazi na jam'ul muzakkar salim ko lafazi na al-asma'ul khamsa in yana cikin asma'ul khamsa ko yana cikin al-af'alul khamsa waɗannan suna ake wa da irabi ta hanyar haruffa wato da irabin su ba ta hanyar wasu labari ba an gane ko to zai shiga cikin tafsiri yadda zai fito da kowanne fili irabul musanna إعراب المثنى قال فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وأقول الأول من الأشياء التي تعرب بالحروف التثنية وهي المثنى كما علمت وقد عرفت فيما سبق تعريف المثنى وحكمه أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب ويخفض بالياء بالياء المفتوح بالياء المفتوح ما قبلها بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعد مكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة ويوصل به بعد الألف أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين الذي يكون في الاسم في الاسم المفرد ولا توضح هذه النون إلا عند الإضافة.
يتي فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء wato lokacin da duk musanna ya zo wurin da rufa'a ya kamata ya samu to akan kawo harafin alif ne don ya wakilci rufa'a din idan kuma ya zo wurin da ya kamata ya samu jarra ko nasaba akan kawo harafin ya ne don ya wakilci ko dai nasaba ko kuma jarra an gane ku wa aqulu الأول من الأشياء التي تعرب بالحروف التثنية فرقم أبن دا إكوا لإرابي تحنير حروف تثنية وهي المثنى كما علم تثنية كوكة مثنى كما ريدك إيرغا قبات كثني وقد عرفت فيما سبق تعريف المثنى كارغا كثن بي تعريف المثنى ثم أدرس ثم أتم باي باي دا نيسا أنغاني هو shine ma dalla ala sanaini aw sanatayn bi ziyadati alifin ونون في آخره أغنت هذه الزيادة عن العطف وحكمه أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب ويخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة wurin da ya kamata ya samu nasaba sai a kawo ya wurin da ya kamata a sami jarra nan ma sai a kawo ya wato ya ɗin ta kawo fataha takan wakilci kuma alkasra to wannan ya din sai ce almaftuhu ma qablaha aha almaksuru ma ba'daha lalle abin da yake kafin ya din ya zanto fataha gare abin da yake bayan ta kuma ya zanto kasra gare ina fata an fahimta lokacin da kace qara'atu likitabayn kaga lafazin alkitabayn idan ka ce qara'atu alkitabaini wannan ya ita ce alama ta lirabi abin da yake kafin ya zama maktu abin da yake bayan ta shine nunu ya zama maktu wato ka'idar ta amma wannan shine abin da ya fulan jaye wajen malaman nahawu akwai malaman nahawun da suke yin zamba a nan gurin ba zuwa an gane ku hadani kitabanu qara'tul kitabainu nazartu ila alkitabainu su nunun din sukan zanda ita ban mace gare ta kodin lokaci saboda ba ka da matsala akan nunun tunda ita ba alamar da irabi ba ce ba an fahimta ko za'ida ce ba alamar da irabi ce yawon din ita ce alama ta irabi an gane ku da haka wani daga cikin suke cewa ya abata arraqanil qizzan wa nawmu la ta'lafuhu al-aynan kaga ya abata arraqanil qizzan ai wanda yace al-qizzani wa nawmu la ta'lafuhu al-aynan a madadin la ta'lafuhu al-aynani to a cikin laraba akwai wanda suke wannan to amma sai ya faɗe shi a nan ya nassanta shi al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha للدلالة على أنه يرجح هذا المذهب yana so nuna maka ce a wannan mazhabin yake mazhabin mutanen basra a nahawu amma waɗansu kuma sun saba wa wannan mazhabin a nahawu ma mazhaba mazhaba ce mazhabin mutanen basra da mazhabin mutanen kufa shine da yafi akan samu waɗansu ɗaiɗaikun malamai kawai cewa kowane mazhabi ta waye tafiyar da waɗansu ka'idojinsu a waɗansu babuka na nahawu gwargwadon yadda suka fahimta a ita rigima da su an fahimci wannan ko wa yusalu bihi ba'da al-alif awliya nunun takunu iwadan alif talwi wato bayan alif ko bayan ya akan kawo nun wannan nunun din kenan lokacin da kace haza ni kitabani kitabani wannan nunun din yake magana akan kawo ta bayan alif ko a kawo ta bayan ya idan an kawo ta mai take nunawa aha takunu iwadan an tanwin allazi yakunu fil ism al mufrad ita wannan nunun din an kawo ta ne a madadin tanwini wanda da suna mufrad ne zaka samu tanwini ka ce kitabun an gane ko to tunda ka ce kitabun a nan wurin ba akwai tanwini ba lokacin da ka tashi kitabani kaga wannan sai ta zama fataha dama wannan ita ce haraka din wannan liddalala ala tanwin tunda wannan tahawwalat ila fatha limunasabati al-alif alladhi jaa ba'daha kitaba shi wannan alif din shine alama ta tasniya din to wannan nun din da ka kawo daga karshe wato a madadin wannan tanwinin din e wazan alif tanwin ce a madadin tanwini ina fata an fahimta to shi yasa da aka kawo ta sai suka yi sabani wadansu suka ce ai mata kasra wadansu suka ce ai mata dhamma an gane ko wala tuhzafu hadhihi an-nun illa inda al-idafa ba a shafe wannan nunun din sai lokacin da za a yi idafa kamar ka ce hadhani kitaba zaidin ba za ka ce kitaba ne zaidin ba kana nufin littafi biyu na zaidu sai dai ka ce hadhani kitaba zaidin an gane ko a baya can wurin ka ce alamata aljazmi sai ka ce alamatul jazmi guda biyu ce ta farko as-sukun wa hiya alamatul asliya ta biyu kuma al-hazfu wa hiya alamatul far'iyya kaga ba za ka ce alamata lil jazmi ba a'a alamata aljazmi domin alamata mudaf ne aljazm mudaf ilayhi to lokacin da ka zo idafa shafe wannan nunun dan kake ba a tabbatar da ita ko a rubuce ko a magance duk ba a tabbatar da ita ina fata an fahimta to wannan abin da ya shafi musanna kenan sai ya kawo misali to misalin musanna al-marfu ومثال المثنى المرفوع حضر القاضيان وقال رجلان فكل من القاضيان ورجلان مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه العدل نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ومثال المثنى المنصوب أحب المؤدبين وأكره المتكاتلين فكل من المؤدبين من المؤدبين والمتكاتلين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ومثال المثنى المخفوض نظرت إلى إلى الفارسين على الفارسين على الفارسين ممتاز الفارس wato mahayin doki din kenan alfaras doki alfaris mahayin doki
فكل من الفارسين والفرسين مخفوض بدخول حرف بدخول حرف الخط عليه وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد duk abin da zaka kara akan wannan rubutun sai zan to tahsilul hasil abin yin a fili yake ba bukatar da misalai ne kawai ya kawo wanda zamu fahimci yadda ake mu'amalantar musanna wajen li'irabinsa idan fi halatul rafi ne ya kasance yurfa bil alif dan fi halatin nasib wal jarr ne ya zanto ana masa nasaba da zarra bil ya wannan ya din al maftuhu ma qablaha al maksur ma ba'da shi kenan kawai babu wani sabon abu doriya akan abin da muka faɗa a baya shine ibnu malik ta bil alif rafa'il musanna wa kila idza bi mudmarin mudafan wutila kilta كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان في مثنى ذاك متى رفع أن يتهني الآن بذاب مضمر مضافا وسلا an gane ku kilta ma haka take daidai take da musanna kaza ka sunani haka isnani da isnatani dukkan su daidai take da musanna wajen da irabi to wannan da irabun musanna kenan sai jam'ul muzakkar salim
إعراب جمع المذكر السالم قال وأما الجمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأقول الثاني من الأسماء التي تعرب بالحروف جمع المذكر السالم وقد عرفت فيما سبق تعريف جمع المذكر السالم ممتاز وحكمه أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب ويخفض بالياء المكسورة وينصب ويخفض saboda معطوف على أن يرفع معناه وأن ينصب كما
أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة مم.
وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها جميل نيابة عن الفتحة أو الكسرة ويوصل به بعد الواو أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد وتضاف هذه النون عند الإضافة كنون المثنى كنون المثنى مم. to wannan almuzakkar salim kenan shine ibnu malik ta farfa abu wawi wa bi yajrur ruwan su bi salima jam'i amirin wa muznidi farfa abu wawi idan ka tashi rufa kawo waw a madadin mai bamma wa bi yajrur ruwan su bi in ka tashi yin jarra kawo ya a madadin kasra sannan kuma in ka tashi nasba kawo ya a madadin fataha shine wa bi yajrur wansu bi me za ka yi wa wannan hukuncin salima jam'i amirin wa muznibi idan ka gina kalmar salim a idan ka gina kalmar amir da kalmar muznib a kan jam'i wanda yake salim allazi lam tataghayyar biliyatu mufradihi الذي لم يتغير بناء مفرده بل زدت عليه الواو والنون فقط للدلالة على الجمع عندئذ فترفعه بالواو في حالة الرفع نيابة عن الضمة وتنصبه وتجره بالياء في حالتي النصب والجر نيابة عن الفتحة والكسرة أظن أن هذا واضح جميل kaga idan ka ce amir za ka yi masa jam'i salim sai jam'i muzakkar salim kaga amiruna ne muznib fa muznibuna kamar yadda mujrim mujrimuna to haka muznib muznibuna ma'ana cikin dan karamin baiti haka sai ga ya tattare maka abubuwan da duk kake so ka faɗa shi yasa imamu shafi yake cewa duk wanda ya haddace usul to ilimi ya tabbata a wurinsa wanda bai haddace usul ba kuma yana da saurayi yana da kyau ɗalibin ilimi a kowane fanni cikin fanni na ilimi na matakin farko ya kasance ya haddace waɗansu wata kasida ta kaitacciya ta kaitacciya irin su shek muhammadu aminu tankiti wai zai tafi neman ilimi ne ya yi guzurin baiti dubu goma sha biyu ya haddace lokacin zai tafi makarantar kenan bayan ya haddace qur'ani ya haddace alfiya da ka ya haddace wa ya haddace kuma ya samu ash'ar na larabayan jahiliya ya haddace baiti dubu goma sha biyu sai ya tafi neman ilimi wai yanzu mutum ko minti dubu ɗaya mutum ya haddace ba sai ya kafa ka zo tabar ma irin ta mai dubu na kofar gidansa ba ya zo na ya sha kunu ko ya ɓata rai da rawanin sa ba abin da ya masa zafi haddace usul yana da muhimmanci abin da ake nufi da usul a cikin ilimi waɗansu muktasara ko dai a wanda suke a waƙe ko kuma a rubuce in mutum ya haddace su suna kai sai zanto su ne al'asul allazi tabni alaihi al-furu' duk abin da ba shi ba sai zanto sharhi take nema da ƙarin bayani wa amma jam'ul muzakkar salim fa yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i wa aqulu as-sani min al-ashya'i allati tu'rabu bil huruf na biyu cikin abubuwan da ake musu lirabi ta hanyar harfa jam'ul muzakkar salim shine jam'ul muzakkar salim wa qad arafta fi ma sabaqa ta'rifa jam'il muzakkar salim cikin abin da ya wuce baya ka riga ka san tarifi na jam'ul muzakkar salim wa hukmuhu an yurfa bil waw niyabatan an ad-damma wa yunsaba wa yukhfada bil ya'i al-maksur ma qablaha al-maftuh ma ba'daha niyabatan an al-fathati aw al-kasra ويوصل به بعد الواو أو الياء نون bayan an kawo ya'un ko wawun sai a kawo nuno a ƙarshe idan an ce almuslimu sai a ce na idan ka ce ga almuslimu ne kenan ra'aytul muslimi na sai ka kawo nuno idan ka kawo ya'un nazartu ila muslimi na wannan nuno din da ake kawo ta bayan wawun ko bayan ya'un takunu iwadan an tanwini ita ma akan kawo ta ne a madadin tanwini fil ismil mufrad a cikin suna wanda yake mufradi kamar yadda muka buga misali da wajen kitabun kitaba ne to haka muslimun kaga akwai tanwini lokacin da kake muslimuna bamma kawai ta asalin mimun ta wanzu aka kawo wawun da ka cire bamma ta tanwini ba abin da yake nuna ta sai aka kawo nunun litakuna iwadan anha تكون عوضا عن التونين مثل الاسم المفرد وتحذف هذه النون عند الإضافة كنون المثنى يتمعنى النون الإذن واتو أنا شافي تني لوكة زاي إضافة كما يدعي شافي نون الإذن مثنى لوكة إضافة كما يدعي مكة ذاك في هذان كتابا زيد ولا في كتابان وهكذا في هؤلاء مسلمون Nigeria ba za ka ce musulmu na Najeriya ba kana nufin musulman Najeriya sai dai ka ce muslimu Nigeria haula'i muslimu alhind wato musulman kasar India kenan muslimu Amrika ba za ka ce muslimu na Amrika ba kuma wato za ka shafi nunun din nan a lokacin da ka yi idan eh ai na san na tabbatar da tanne da nuna maka na shafi ta kun gane ko سامي فمثال جمع المذكر مثال جمع المذكر السالم المرفوع حضر المسلمون وأفلح الآمرون بالمعروف فكل من المسلمون والآمرون مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين تنوين في الاسم المفرد نعم
ومثال جمع المذكر الثاني الثالث المنصوب ومثال جمع المذكر مذكر السالم المنصوب رأيت المسلمين واحترمت الآمرين بالمعروف فكل من المسلمين والآمرين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
أتمنى عندك تكتب مثال جمع المذكر السالم المنصوب baka tantance mana mai kaiwa ba wani ba ka annaka takara wa alastihiya jamil almansubi saboda abun nan ne saboda na'asi na asali na jam'il muzakkari jam'i kaga misalu jam'i jam'i a nan wurin majrur ne ko ba haka ba bi kaunihi mudaf al mansubi kuma wato na'at ne na kaga an na'at tabi'u li man'utihi raf'an wa nasban wa jarra eh misalu jam'i al muzakkar salim al mansubi ra'aytu al muslimina واحترمت الآمرين بالمعروف فكل من المسلمين والآمرين بالمعروف ذكر نقول دي علامة شتاء واتو سوى جمع المذكر السالم a hala din da ya kamata ya sami fata to sai a kawo ya'un niyabatan anil fata shine kawai abin da yake so faɗa واضح wannan baya bukatar karin bayani kan bukatar lokaci akan sa wa misalu jam'il muzakkar salim wa misalu jam'il muzakkar salim al maqsud اتصلت بالآمرين بالمعروف ورضي الله عن المؤمنين مم.
فكل من الآمرين والمؤمنين مخفوض بدخول حرف الخفض عليه مم.
وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم مم.
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ممتاز mun gama da wannan shi إعراب الأسماء الخمسة إعراب الأسماء الخمسة قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء وأقول الثالث من الأشياء التي تعرب بالحروف الأسماء الخمسة وقد سبق بيانها و- وبيان شروط إعرابها إعرابها هذا الإعراب وحكمها أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة مم.
فمثال الأسماء الخمسة المرفوعة إذا أمرك أبوك فأطعه وحضر وحضر أخوك من سفره فكل من أبوك وأخوك مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض ومثال الأسماء الخمسة الم- المنسوب المنصوبة نعم المنصوبة المنصوبة أطع أباك
ومثال الأسماء ومثال ال- الأسماء الخمسة المنصوبة مم.
أطع أباك وأحبب أخاك فكل من أباك وأخاك منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة مم.
لأنه من الأسماء الخمسة مم.
والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر مم.
كما سبق مم.
ومثال الأسماء الخمسة ومثال الأسماء الخمسة المخطوبة استمع إلى أبيك وأشفق على أخيك فكل من أبيك وأخيك مخطوب لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه كما سبق مم. جميل جدا wannan dukkanin sa a- a- a fili yake da rufin su al-asma'ul khamsa ana musrufa a bil wawi wa tunsabu bil alif wa tukhfad bil ya'i al-asma'ul khamsa dai sune sanannu abun afwan hamun kazaka wa hanu kamar yadda ibnu malik ya kawo su da abu da aku da hamu da famun da kuma zuman al-asma'ul khamsa kenan da sharuɗan su da suke sanannu mun riga mun karanta a baya akwai wanda yake da sharadi hudu akwai wanda yake da dauriya akan sharadi hudu kamar yadda muka karanta a baya Mm. Um, shine ce wa salisu min al-ashiya allati tu'rabu bil huruf al asma wal khamsa wa qad sabaqa bayanuha wa bayan shurut i'rabiha hadha al-i'rab sharadan da za a yi masa wannan li'irabi wato ar-raf'u bil wawi wan nasbu bil alifi والجر بالياء sharuɗan da suke sa a yi musu wannan li'irabin wanda sun yi ittifaki a kan su duka al-asma'ul khamsa din guda nawa ne guda hudu shar'i na farko an ta kona mufrada wato kar ta zanto musanna ko jam kar ta zanto ko mudafa shar'i na biyu an ta kona mukabbara jamil jiddan an ta kona mukabbara shar'i na uku an ta kona mudafa sharadi na hudu an ta kuna idafatu hali ghairi ya'i jamil jiddan wannan duk sun yi ittifaki su duka akwai kuma lafuzza guda biyu wanda su suna buƙatar ƙari akan wannan sharadin sharadin farko shine ne alfamu dole a cire mimun idza jurida min almim daga nan sai ne sai zu bi ma'ana bi ma'ana sashi jamil jiddan waɗannan sharuɗa su ne da suka shafi wannan wannan kawai tunowa kawai kenan za ka yi dan ka tuno ka riga ka fahimci wannan darasi shi yasa nake ta faɗa muku cewa dukkan darasi sai wuce a baya in mutum ya fahimce shi to na gaba ba zai masa wahala ba amma in mutum bai fahimci na baya ba to na gaba kuma sai ya masa wahala saboda kullum ka- sai ce kama sabaka bayanu kama sabaka ta'arifu kama kama sabaka to kai idan baka fahimta ba kaga aulin ka ma sabaka kenan kai jamil مثال الأسماء الخمسة المنصوبة وأن دك إن جمع أنون جملة لن تسرد إذا أمرك أبوك فأطيعه معنى دك لراب معنى على رأس جسر أطيع أباك و... و... وأحبب أخاك وأن دم أنون سأسرد shi ke nan sai na karshen su irabul af'al al khamsa إعراب الأفعال الأفعال الخمسة قال وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها وأقول الرابع من الأشياء التي تعرب بالحروف الأفعال الخمسة وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة جميل وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة عن الفتحة أو السكون فمثال الأفعال الخمسة فمثال الأفعال الخمسة المرفوعة تكتبان وتفهمان فكل منهما فعل مضارع مرف- فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم فعل.
وعلامة رفعه ثبوت النون والألف ضم- والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع جميل ومثال الألف ومثال الأفعال الخمسة المنصوبة لن تحزنا ولن تبتلا فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع ومثال الأفعال الخمسة المجزومة لم تذاكرا ولم تفهما فكل منهما فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع جميل كل هذا واضح idan akwai wanda bai fahimci wani abu cikin abin da muka yi ke neman ƙarin bayani sai ya sai ya nema amma wannan darasin kusan dukkanin su babu babu wani abu boyayye a cikin sa insha Allah kuma da wannan ne ina jin musu raba littafin tsakiya domin da mun yi wannan tamarin din abin da zai zo baya ko dai mun kai tsakiya ba dai saura kaɗan ne ina jin ba mun kai tsakiya abin da zai biyo baya wato yana da sauki idan mutum ya fahimci abin da ya wuce gaba abin da zai zo nan gaba yana da sauki in ka fahimci abin da ya wuce a baya kalmomin da ka sani ne amma za a yi ta tanawulin su min zawaya mukhtalifa ta waɗansu hanyoyin daban-daban in mutum ya fahimci na baya zai fahimci su don haka yana da kyau yin muzakara kuma wani lokaci muzakara idan mutum yana da abokin muzakara tana da daɗi amma sharaɗin shi ne ya zanto abokin muzakarar naka mai kwazo ne yana yana da himma yana da kokari sannan kuma kada ya zanto mai surutu wanda in kusa zo muzakara ku bige da hira muku sani ba sai bayan lokaci ya tafi sai to yanzu lokaci ya kure yanzu sai yau za mu sake haɗuwa shikenan abokin muzakara lalle ya zanto mai kwazo da himma wanda za ku ribaci lokacin ku tsarin ne haƙi ne idan ka samu mutum mai kwazo ko dai ka karanta yana saurare ko ko shi ya karanta kana saurare inda ga eh za a zo wani wuri da shi zai nemi bayani wurin ka za a zo wani wuri da kai za ka nemi bayani wurin sa kuna taimake kina da juna inda kuma duk ku- ya kakare mun kun ga za ku sa alama sai ku yi tambaya idan kun je darasi wannan haka ke a muzakara Mm. kamar wani irin alif kenan wajen musulmin jira ta sa alif a bayan wawun a gaban wawun cikin bayan an rubuta wawun kamar yanzu nan gudun sai mai haka misali a wasu zai mu gani sai mu yi haka wato anan sai mu kara haka a ba a nan gudun ba ne ba wani wuri dai ka gani mai kama da wannan amma ba a nan Eh. eh fi'il madin kamar me kamar mu ce zahabu sai mu sa alif yana rubutu na qur'ani ne za mu sa dan haka za- haka sahabbai suka rubuta amma a wajen a wajen qur'ani ba za mu sa ba eh a rubutu ne da kullum ba za mu sa ba a khatul imla'i kenan domin ka'ida ta ar-rasm al-qur'ani yakhtalif an al-qawa'id ar-rasm al-imla'iyya الرسم القرآني يختلف عن الرسم الإملائي akwai abubuwa da dama waɗanda a ƙa'idar rubutun ƙur'ani haka aka san an fahimta ko wato saboda shi rubuta kalmomin alƙur'ani amurin ne tauqifiyun za mu rubuta irin yadda sahabbai suka rubuta da haka wani zo tambaya imam malik dan me ake kaza wuri kaza ake kaza wuri kaza bayan a ka'idar rubutun yau da ko ba haka ake yi haka ma ga haka ma gani wurin tabi'ai kuma haka ga sahabbai sun yi ma mu san me yasa ba kuma haka zan ba za mu saba musu ba an fahimta ko akwai kalmomi da dama yadda za mu rubuta su a larabci yau da gobe haka za mu rubuta su a cikin alkur'ani ba yanzu ka ka'ida ta dukkan inda jam'ul muzakkar salim yake inda za ka yi alkhab na ka'idar rubutun qur'ani to za ka yi aluja ne an fahimta ko kamar almuslimat dole ka yi wannan alujin zama a cikin qur'ani dole haka za ka rubuta amma wajen larabcin ka ne da gowa za ka iya yin haka ka yi alubaki a madadin aluja amma ka'ida dukkan inda jam'ul mu'annas salim yake inda za ka rubuta inda ya aya cikin alqur'ani haka za ka rubuta dole duk inda kalmar as-salatu take za ka rubuta alif dinta akan wawun ne in dai kalma ce ta alqur'ani in larabci kake na yau da gobe shi kenan sai ka yi haka yi haka yi haka kawai shi kenan amma in dai kalmar qur'ani za ka rubuta haka za ka rubuta amma za ka yi ta ganin mutane sai su ga wajen inna salata kana tsalmu ne kitabun makuta suna rubuta ta haka suna rubuta ta haka inna salata kana tsalmu ne kitabun makuta har kuskure ne dan dole abu tsaya da tafassur illahi to kuma yawancin wadannan kurakuran sukan faru ga duk wanda zai rubutu da kwamfuta tunda harufan larabcin da aka baiwa kwamfuta su ba su san wannan ka'idar ba ko za ka rubuta alkur'ani haka za ka rubuta ta dan bayan da za a yi ta karɓa wannan babu wannan a cikin kwamfuta ma'ana dai ka'ida ta khatul imla'i ta sha bamban da ka'ida ta khat al-usmani ko ar-rasm al-usmani wanda da shi aka rubuta qur'ani sai suna da yawa ba guda ɗaya bane wannan kawai misali na a akwai bambanci tsaka akwai bambanci tsakanin mudaf al-mudaf al-mudaf ilayhi da annas wal man'ut sai ma ko me abin da ba gane wani bambancin a ciki ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne ba yanzu da na sai kitabu zaidin wannan mene ne mudaf wani mudafu ilaihi kitabu zaidin haka malu zaidin duka sauran mudaf wani mudafu ilaihi ne haka baitu zaidin mudaf wani mudafu ilaihi sayyaratu zaidin mudaf wani mudafu ilaihi ne أما هذا كتاب مفيد هذا نعت والمنعوت كتاب مفيد نعت والمنعوت كتاب جديد نعت والمنعوت يا فتن قافل انت ايه a mubtada lalle ne a samu masa kabar din sa sawa'un an rubuta shi ko an kaddara shi ko dai zanto yana rubuce ko kuma yana kaddara in ma baya rubuce yanzu eh a duk inda kawai kitabu zai dan ai mu a nan gurin ba wai jumla ce muka kawo muna son mu kawo mudaful mudaf ilayhi ne kawai dan ne bambanci amma da inda kawai kitabu zai dan shi kada ai ba jumla bace ba sai dai ka ce haza kitabu zai ko kuma wani ya tambaya kitabu man haza sai ka ce kitabu zai ka kamar yanzu idan ka ce kitabun hadis littafi ne sabo amma idan kace kitabul hadith littafin hadisi da ka kawo alif da lam sai zan mudafun mudafun ilai da ka cire zan kitabun hadisi ya zanto na atwal man'ut saboda ka'idar na atwal man'ut da abinda man'ut ke da shi shi ya kamata na ake samu man'ut yana da alif da lam shi ma na ake zamanto haka ko kuma alal akalli ka ce man'ut yana ma'arifa dole mu shi ma na ake zanto ma'arifa man'ut yana na kira dole shi ma na ake zanto na kira ya so da dama akwai wanda za su ce jami'atul islamiyya sai ce haka jami'atul islamiyya kaga wannan kuskure ne ai don mudafu al mudafu ilayhi ita ko ka'ida wannan al islamiyya din na asili al man'ut din shi ma dole ya samu alif dalam al jami'atul islamiyya domin jami'atul islamiyya ya zanto mudafu al mudafu an gane ko wato jami'ar mai musulunci amma aljami'ar sun sami jami'ar ta musulunci ita da kanta kaga siffarta kenan na'am sai mu dan taba adab din koya tunda an dade ba a yi ba kwana da kwanaki ai na muka tsaya eh eh هذا مضاف مضاف إليه نعم bari sai mun kare wannan cikin suratul hajj ai za ka tafi nesa da yawa bari mu kare su kuna sai mu an sunna bismillah bismillahir rahmanir rahim aswaqul arab قال للعرب أسواق كثيرة في نجد والحجاز واليمن وحضرموت وأشهر تلك الأسواق ثلاثة كانوا يجتمعون فيها في أوقات في أوقات معينة اجتماعهم فيها من أول ذي القعدة ويستمر إلى أن يتوجهوا إلى الحج وتلك الأسواق هي سوق عكاظ وهي أشهر بين مكة والطائف وكانت تستمر 20 يوما من أول ذي القعدة إلى 20 منه وتو ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata dukkan mai karatun adab ya sani na abin da ya shafi larabawa bayan iliminsu da rayuwarsu ta siyasa da rayuwarsu ta addini da rayuwarsu ta zamantakewa da rayuwarsu ta ɗabi'a duk da muka yi bayani a baya aswaq aswaqul arab kasuwanninsu da suke ci wato domin kasuwanni a da wuri ne da suke tara jama'a sama da kowane munasaba tunda a lokacin kar ku manta ba a shar'anta musu juma'a ba ko idi ballin sana ce taron juma'a ko na idi zai fi na kasuwa kasuwar ita ce wurin taro da an gane ko kanan la'arbi aswaqun kathiratun fi najd wal hijaz wal yaman wa hadramaut laraba suna da kasuwanni da yawa a kasar najd shine yankin arewacin saudiya wal hijaz da kuma kasar hijaz kamar yankin makka da madina kenan wal yaman da kuma wato ainihin kasar yaman wa hadramaut da kuma garin hadramaut wa ashharu tilkal aswaq thalatha mafi shahara cikin kasuwannin su guda uku ne kanu yajtami'una fiha fi awqat muayyana sun kasance sukan taru a waɗansu lokuta sanannu a shekara a ce su ba kamar kasuwannin mu bane ba na lahadi lahadi a ce lahadi ne dan bata take ci ko ko ladin makolo ko katako ko a ce kuma ranar kaza ne gujungu suke ce a su a shekara za a zaɓi wata rana ne da za a je a yi baje kolin kowa ya tafi sa wa yamtaddu istima'uhum fiha min awwal dhil-qa'da ko dhil-qa'da wa yastamirru ila an yatawajjahu ila al-hajj taruwan su yakan ja zamani tun daga farkon zulkaida har kuma lokacin ya miƙe zuwa lokacin da daga kasuwar sai a zarce wajen aikin hajji wa tilkal aswaq hiya kasuwannin sun kaga su ba rana ɗaya za a je a ci kasuwa kowa ya ci sai ba kwanaki ake ɗauka ana yi mafi shaharan kasuwannin su ne ga na farko suku ukkas wa hiya asharuha wa kanat bayna makkah wa ta'if wa kanat tastamirru 20 yawman min awwal dhulqa'da ila al-20 minhu tun daga farkon zukai da har ya zuwa ashirin ga wata kasuwar take ci suko kas kenan sai ta biyu
الثانية سوق مجنة وكانت تعقد في العشرة الأيام الأخيرة من ذي القعدة to idan an gama suka ukas kaga ranar 20 ga wata to kuma sai a je a ci mijanna to kuma kwanaki goma karshe na zulkaida ke na'am
الثالث الثالثة سوق ذي ذي المجاز zilmatas ذي المجاز وكانت تعقد في أوائل ذي الحجة وتستمر إلى موعد الحج eh وكلتا السوقين الأخيرتين كانتا على مقربة من عكاوة من عكاوة to wadan- wannan kasuwa ta zulmajaz ita akan fara cinta ne a farkon watan zulhijja daga nan har kuma ranar takwas ga wata da za a fita a je a tafi ranar tarwiya kenan wakiltar suƙain dukkan kasuwannin guda biyu al'akhir sai na karshe wato mijanna da kuma zulmajaz kana ta alama qarubatin min ukkad dukkan su ba su da nisa da kasuwar ukkad to waɗannan kasuwanni guda uku ko da hadisin abdullahi dan abbas yayi bayanin su cikin sahih bukhari an gane ku a wurare daban-daban wanda dai zan iya tunowa kamar wajen tafsirin fadin Allah ta'ala wa atimul hajj wal umrata lillahi zuwa karshe Allah ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum wato babu laifi ku ne yau falala daga wajen ubangijin ku a kwanakin aikin haji dan mutum yayi kasuwanci sai ya kawo ga kasuwannin da larabawa suke ci tun lokacin jahiliya kuma suna cin su ne dab da lokacin aikin haji to saboda haka da musulunci ya zo ba a hana su gudanar da harkokin kasuwancin ba a cikin kwanakin aikin hajji matukar bai ci karo da tare yadda ibada ba ka je kai ibada ka kuma ka je kai kasuwanci ka saya ko ka sayar ko kai wasarin kayayyaki ka sa a daure ma dan kawo gaban ko ka sayar duk babu ne shine laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum na'am walam takun ولم تكن تلك الأسواق للتجارة فحسب فقد كانت للتحكيم في الخصومات ومفاداة الأسرى والتساور في المهمات wannan kasuwanni ba wai kawai don sayar da haja ba ne saye da sayarwa kamar mai tabarma ya kawo wanda ya- ya- ya tafka igiya ya kawo wanda ya- a ba wannan kadai ake yi ba fakar kanin litta hakimu fil husumat galibi a wannan kasuwan ne ake ake yin hukunci a da hus- a tsakankanin husu a husuma da suke faruwa a tsakankanin su. kamar wata kabila ta kawo wata kabila hari idan an zo an haɗu a wannan kasuwar sai a zaɓi waɗansu da tije da za su yi hukunci wanda yake baya da gaskiya a tabbatar da rashin gaskiyarsa an gane ko shine at-tahkim fil khusumat wa mafadat al-asra kuma a wannan kasuwannin ne galibi ake fansar fursunonin yaki kamar da waccan kabilar da waccan kabila an gwabza yaki wata kabila ta ce wata hatta kama waɗansu mutanen da ta tafi da su a matsayin fursunonin yaki to idan an zo kasuwar sai a tattauna kan yaya za mu bayar da kuɗi don ku mu fanki yan uwanmu da suke wurin ku a matsayin fursunonin وضبط الآراء الإسلامية والمفاخرة بالشعر والمفاخرة بالشعب بالشعر بالشعر والخطب da kuma da kuma da kuma alfahari wa juna ta hanyar waƙe-waƙe wannan ya karanta kasida wancan idan ya isa ya kawo irin ta ko makamancin ta wancan ya tsaro huduba ya zo ya- ya ya karanta hudubar a wajen wani in ya isa ya tsaro hudubar da ta kai wannan karfi ko ta kai ta balaga da jan hankali shi ma ya kawo tashi a jiki shine wurin fakhara bi shi'ri wal khutab wa bath al ara وضبط الآراء الإصلاحية من دينية وأخلاقية duk wanda yake da wani ra'ayi da yake son al'ummar laraba ta ɗauka sawa'un ra'ayi ne na addini ko ra'ayi ne na yadda za a gyara rayuwar zaman tare ko kuma ɗabi'un mutane sai ya kawo wannan ra'ayin ya faɗa masu hankali su ji ko su ce yayi ko su ce bai yi ba wani ko ya kawo wanda za a ce wani kuma ya fi na wani su duk haka kasuwannin suke wato ka ka iya cewa wani dandali ne na sakafa wato na musayar ra'ayoyi da musayar ilimi da musayar tunani kamar da kuma ake musayar haja na'am
وكان من أشهر المحكمين في الشعب almuhakkimina ko almuhakkamina din yayi almuhakkamina fi shi'r نعم النابغة الدبياني Mm.
تنصب له قيمة في من جلد أحمر في عكاظ Mm.
ويعرض عليه شعراء wa ya'ridu alayhi shu'ara'u ويعرض عليه شعراء شعراء أشعاره wato daga cikin mutanen da ake huku- ake ba su hukunci a hannu almuhakkami ne ake ba su hukunci fi shi'ri wajen waka sai da za su saurare ta karanta kasida in san ce ta yi duk laraba sun yi da ta yi in su ce ba ta yi ba kuma an yarda ba ta yi ba don su ko- masu fasaha ne masu balaga suna iya rarrabe tsakanin zance da zance ka a cikin zance ɗaya suka rarrabe da za ka ce kaza da kaza ya kamata inda za ka cire kalma kaza ka ce kaza da ita tafi dacewa a wurin daga cikin waɗanda suke da wannan matsayin akwai annabi zatul zubiyani nabiru shi kansa mawaki ne shahararre shi yasa ba a ce nabir kawai aka yi shiru ba sai aka kawo annabiza lil mubalaga fi nubughihi saboda mubalaga wajen wato hazaƙarsa da basirarsa to wa kana tunsabu lahu khayma akan zo a yi masa wata bukkarsa min jilbin ahmar ta wani jan fata jar fata haka fata ja aka yi mata fenti ne ko kuma wajen rini ne ta zama haka fi ukkat a kasuwar ukkat zai zo ya zauna wa ya arzu alaihi shuara ash'arhum mawaqa su su layi wannan ya karanta kasidarsa wannan ya karanta kasidarsa kuma karshe ya baiwa wanda ya na daya da wanda ya na biyu da wanda kawai kasidarsa gara ma ya ninke ya koma da ita gida ba ta da amfani نعم وكان لتلك الأسواق آثار عظيمة في اللغة العربية والعدد العربي مم.
وأهم تلك الآثار أنها علمت من تقريب من تقريب لهجات القبائل نعم على تقريب أنها عملت أنها عملت على تقريب لهجات القبائل مم. wato waccan kasu waɗancan kasuwanni suna da tasiri babba fil lugatul arabiyya wajen yara wajen raya harshen larabci wal adab al arabi da kuma raya adabin larabci domin duk lokacin da mutum ya kasance kowane intaji yayi wato duk wani abin da ya rubuta ko ya rubuta makala ko ya tsara kasida ko ya rubuta huduba zai karanta waɗansu su ji wuri kaza a ce yayi wuri kaza a ce bai daidai ba wuri kaza ya faɗi wuri kaza to wannan na ƙara sa malaka ɗinsa ta ƙaru akan wannan abin ina fata an fahimta kwarewarsa da gogayyarsa da abu sai ta faru kamar da ibn al-imar ke cewa ba yanda za a yi ka san kimar abin da ka karanta akan abin da wani ka ya karanta sai in ka faɗi nakan ya faɗi naki sai ka gane cikin wanda ya fi kima duk wanda ya fi ka san ya fi sa sai dai ko hasara ta hana ka ka faɗa duk wanda ka fi kuma kai ma ka san ka fi da ya fara magana zaka ji lalle wannan kam tukus tukus ne a wuri na nafi amma duk wanda ke uh, an buga an buga kai ka ji shi ya ji ka to ta haka ne ilimi yake malaka kowace irin malaka take faɗaɗuwa shi yasa su larabawa suke haka shi yasa sai mutum yayi kasida yayi shekara guda na gyara ta akwai ashabul hauliyat wanda shi sai duk shekara kasida ɗaya kawai zai yi kila cikin wadanda ya riga karata amma kullun yana karantawa ne yana ganin wuri kaza ba kaza kamata ba wuri kaza cire a canja kalma kaza har shekara guda sannan zo karanta ta akan ga mutane wajen gyaran kasidarsa to babu ba yanzu da can shekaru da suka wuce baya ko a jami'ar bayero ko a nan lagos za ga ana abubuwa makamancin wannan na sakafa na raya malaka din mutane ko akan harshen larabci ko akan wani abu da ya shafi addini ko akan wani abu da ya shafi harshen hausa a tattauna a kawo ra'ayoyi wannan ya kawo kasida wannan ya ce wannan ya ce sai ga an haɗu an gina fasaha to kuma mai saurari shi zai fi kowa cin riba a wajen galibi idan zai ji na kowa ko da shi bai ce komai ba to wannan yana ƙara bunƙasa ilimi yana ƙara koya ɗan adam tunani yanzu duk babu wannan duk an rikitar da mu da yunwa da fatara da ruwan rashin ruwan sha da rashin magani kowa ya rikice malamin jami'a ya fita daga hayyacinsa ballan tana iya bincike baya iya karanta jarida baya iya karanta wani nobel baya iya karanta research din wani baya da kwamfuta ba abin da za a yi sai dai ya ta maimaita handa awar ta shekara biyar duk shekara ya zo ya burge mata kura ya zo ya yi photostat da ce kowa sai ya kawo ɗari biyu ba haka ba zai yi ba ina za a yi ilimi da wannan a cikin wata ana cikin bala'i wallahi ana cikin bala'i wallahi na tuna wani malamin mu yana karantar da mu a Madina ya kawo wata mas'ala ta fikihu aka yi rigima to da yake dan rigima da shi ma sosai da sosai waɗansu ɗalibai suka saka gaba aka yi rigima sai a san su sai da ra'ayoyin da ya faɗa kan wannan mas'ala shi kenan wata gari yana zuwa littafi sai ya kira sai ya leko ya ce mutum biyar su zo abin ya ba mu mamaki haka na zamu je yace sauran su zauna biyar su zo sai muka fita waje da muka fita kawai ya ci ko buɗin motar su da littafi yace ku dauko su da aka dauko su aka zo aka jejjera akan tebur ko ina ya karanta ya sa alama hujjojin shi na kan rigimar da aka yi jiya buɗin motar su gaba daya cike da da kyar motar take tafiya ya kai littafi sama da ya kai kusan littafi arba'in kowanne kuma ya karanta ya sa alama wani wurin ya yi highlighting ɗinsa wani wurin ya yi menene ya ce karanta wannan ya ɗauka- a karanta aka yi ta rigima wannan littar gaba ɗaya akan wannan rigimar haka ne a takaice kaga yana da lokacin da zai karatu yana da littafin karatu yana da mota yana da abin nan a nai na malamin jami'a zai wannan na malamin jami'a zai wannan kuma ya haka duk ɗaliban da suke da jafa'i suka ce su ma wuce da ba su ma suka shiga labirari bayan kwana biyu su ma suka fito masa da waɗansu bayanai suka abin da ya gwanin ban sha'awa za ka samu ƙaruwa ƙaruwa mai yawan gaske saboda rigima ta ake ba wannan yana so kure wannan ba kowa iyakacin sa yake kowa tsakanin sa da Allah yake kowa so yake ya kafa hujja kan abin da ya imani da shi. to karshe shine babu yanda za a yi ka je neman wannan biran a daki yayin da ka tafi neman shi baka san inda yake ba kuma ya kasance shi kadai za ka gani sai kaga abubuwa ɗari kafin ka kai gare shi ɗari din nan kuma lokacin kila duk baka san su ba kafin lokacin amma neman biran ya haifar da ka san su to shine amfanin bincike a cikin ilimi yanzu kawai sai na je na ce ka je ka karanto mun ra'ayoyin malamai akan tayammuma sai ka ce a wani littafi sai na ce muguni na ibnu qudama da ka tafi ibnu muguni ne ko ne karan farko idan ka je baka san a wani juz'i tayammuma take ba amma kana duba faharis juz'i na kaza abin da ke ciki ah sai ka zo wani sai ga ana magana akan sujudu sahawi kaga sai ka ga alama sujudu tilawa sai ka ga alama da wajen neman taimama ka kallo da tawa bayan ka gama wancan zaka dawo kansa ka duba su kuma ka ka ka neman taimama ya kake neman amfanin bincike kenan ko abin nan da sauransu amma dai gaskiya halin da muke cikin abin tausayi Allah wallahi akan matsala ɗaya ne mai akan matsala ɗaya ne وكان لتلك الأسواق آثار عظيمة في اللغة العربية والأدب وأهم- وأهم تلك الآثار أنها عملت على تقريب الهجات القبائل وفي جرما تاثير دوان من تاذلك سك هيفر وتتالك سن أيكي تقلو على تقريب الهجات القبائل وجم كسن تردى يارك القبيلو دبن دبن لا رفسي kamar zanen muna a ce ga wani daga sokoto ga wani daga daura ga wani daga katsina ga za a tattauna cikin tattauna wannan me zai faru dole ba sokoto nan in ya faɗa wata magana ba sai wanda kake nufi ya ƙara bayani wani lokacin wanda yake hausar daura ya faɗa wata magana kai ma baka nan sai ka nemi ƙarin bayani haka to sai ka ga in an yi wannan tarukan yau da gobe da gobe sai ka kamar an samu kusanci tsakanin ne waɗannan ƙabilu kalmar da za in ya faɗa ban santa ba yanzu dan ya sake mai ta ko so dubu sai in ji na santa haka ni ma haka sai aka samu taqrib na lahajatul qaba'il kusanto da yarukan kabilu daban-daban na larabawa wanda suke da bambanci a cikin mufradat ko ba'dul jumal na'am لأن الجميع لأن الجميع كانوا يتخاطبون بلغة واحدة ويتعاملون مع تجار قريش domin dukkanin su suna magana da luga ɗaya da yanzu a kasuwa ɗaya ta haɗa su dole yare ɗaya za a yi magana ko ka sassauto da naka yaren dan wane fahimce ka wa ta'amuluna ma su jar quraish kuma dukkanin su suna mu'amala ne da ƴan kasuwan qurayshawa wanda su ƴan kasuwan qurayshawa qurayshancin suke tsantsa wa bidhalik ولذلك قويت لهجة قريش حتى كادت تصبح لغة العرب جميعا daga nan gurin sai ya kasance kalmar ƙurayshawa ita ce tafi ƙarfi tunda da yaren ƙurayshanci ake magana a kasuwa tunda su ne 'yan kasuwa to duk da su ma sun samu farada na mutanen ƙauye da suke zuwa sun ƙara a cikin nasu kaga sai ya kasance dan ƙauyen da ya zo ya ya karɓi nasu su sun karɓi nashi sun ƙara a cikin nasu kuma tunda su suke da ƙarfi na tattalin arziki sai suka farlanta ra'ayinsu kamar yadda yanzu a fa- fa- faransawa suke zan haushi don menene zai kasance turanci ya mamaye ko ina a duniya sama da faransanci hatta kasashen da suke amfani da harshen faransanci birgewa ne ka iya turanci don haka suka fito ririsiyan suke yaki suna yakar turanci a cikin kasar ko abin da za ka rubuta a abin da sanarwa za ka sanar ta ga wani kantinka na kasuwanci ko wurin wata sana'ar ka rubuta da harshen turanci ta yanci yaranka dole da faransanci za ka rubuta irin abin da mu nan ba mu damu da shi ba ina ba ta mu fahimta mu nan sai kasance da turanci za a rubuta ba da hausa ba kuma ya rubuta da turancin ko an yi kuskure ko an yi daidai shi kenan dai idan an ga kuskure ba a gyara wa idan haka dai wato dai al'umma ce wadda ta zama miskina ta tamakkanu ala ma'idatil akharin mabaracin al'umma ce وبذلك قويت قويت لهجة قريش حتى كادت تشبه لغة العرب جميعا ثم نزل ثم لما نزل في هذا القرآن أصبحت لغة- لهجة قريش هي المعروفة هي المعروفة الآن في اللغة العربية الفصحى shikenan wannan kasuwanni sun sa ƙuraishanci ya yi ƙarfi har ma ƙuraishanci ya zanto kamar shi ne larabcin an manta da sauran yare kamar yadda yanzu kowa ya san yadda hausa take ya san cewa hausar kano ta ci dunin da yawa daga cikin sauran yare na hausa ta fi ƙarfin hausan zazzau ta fi ƙarfin ta daura ta fi ƙarfin ta katsina ta fi ƙarfin ta sokoto ba dan komai ba saboda sai ya kasance da ita ake ta'amuli da ita ake rubutu yau a duniya ita ake karantawa a jami'o'i ko na cikin gida ko na waje kafofin watsa labarai duk da ita ake amfani da ita ake rubuta jarida kaga dole ta yi karfi to kamar haka kwarai shawa da aka rika amfani da yaran sai ya yi karfi sannan sai qur'ani ya zo sai ya sauka da harshen kwarai shikenan sauran yaruka sai ya zanto cewa tasirinsu baya da yawa a cikin larabcin sai dai kawai mutum yana bincike kan harshen larabci ya ji kaza bi lugati fulan bi lugati bani fulan amma da quraishanci ga yake na'am
المعلقات Mm.
هي قصائد ممتازة من أجود الشعر الجاهلي عددها سبع في أحد الأقوال وعشر على قول آخر wato su mu'allaqat qasa'id waɗansu kasidu ne mumtaza kyawawa min ajwad shi'r al-arabi suna daga cikin mafi kyawun waka da larabawa suka sani al-jahili a lokacin jahiliyyarsu adadu ha sab'un waɗansu malaman sun ce adadin mu'allaqat guda bakwai ne a wani kaunin kuma an ce adadin su guda goma ne wa summiyat wa kad summiyat وقد سميت بالمعلقات تشبيها لها بالعقود الدر التي تعلق في النحور وقيل في سبب تسميتها إن العرب كتبوها بماء الذهب على ال- على القباط على القباطي على القباط قطاع الك- الكتان المصري
وعلقوها على أستار الكعبة وقيل بل سميت بالمعلقات لأن الناس علقوها في أذهانهم أي حفظوها ولعل الرأي الأخير هو الأوجه da kyau Awar- an- an- an sanya wa waɗannan kasidu da suna al-mu'allaqat tashbihan laha bi uqudid dur dan kamanta su da abun wuya na zinariya allazi tu'allaqu fi nuhur wanda ake ratayawa a wuya an-nuhur jam'i na an-nahr an-nahr wuya kenan wato an kamanta waɗannan kasidu kamar wani abin wuya da mata ke rataya a wuya wakila fi sababi tasmiyatiha wato sababin da yasa aka samu suna al-mu'allaqat a wani kaulin an ce innal araba katabuha bima izzaha larabawa sun rubuta waɗannan kasidu ne da ruwa na zinariya ta wadar dina- zinariya alal qabafi al qabafi wani nau'i ne na kirtani na mutanen misra abin rubutu ne a kai wa allaquha ala astar al ka'ba suka rarrataye ta a jikin bangwaye na ka'aba wa qila a wani kaulin aka ce summiyat bil mu'allaqat an sawa waɗannan kasidu suna al mu'allaqat li anna an-nasa allaquha fi azhanihim dan mutane sun sun sa su a zuciyarsu ai hatizuha mutane sun haddace su wala ala ra'ayi al-akhir huwa al-awda malai ce mai yiwa wannan ra'ayin na karshe cewa al-mu'allaqat saboda yadda suka ratayi da zukatan mutane shi sa aka samu suna al-mu'allaqat wannan ra'ayi shine zai fi daidai saboda mai li'an al-muslimin أن المسلمين حين فتحوا مكة وطهروا الكعبة لم يرد وطهروا.
عنهم- نعم وطهروا الكعبة لم لم يرد عنهم في كتب السيرة ذكر ذكر للمعلقات ita domin al'ummar musulmi da suka bude makka suka tsarkake ta daga dukkan wani datti ba wani littafi na sira da muka ga ya ambaci al-mu'allaqat cewa yana daga cikin abin da aka gani a cikin Ka'aba al-mu'allaqat wanda a wancan ra'ayi kuma an nuna suna nan a rataye a cikin Ka'aba mhm وللمعلقات قيمة أدبية عظيمة مم.
ولذلك لأنها تصور تصور البيئة الجاهلية وال- al-bi'at al-jahiliya تصور البيئة الجاهلية والحياة الجاهلية أوضح أوضح تصوير وأشمله مم. awdaha taswirin wa ashmalahu wato waɗannan mu'allaqat na larabawa suna da kima ta fuskar adab kima babba li'annaha tusawwiru al-bi'ata al-jahiliyya domin suna suranta maka yanayin rayuwar jahiliya al-bi'a yanayi kenan wal hayatal jahiliya suna suranta maka rayuwa ta lokacin jahiliya awdaha taswirin mafi fitowar surantawa wa ashmalahu mafi gamewarsa domin dukkanin su za a ga doguwar kasida ce wata ta kai baiti ɗari wata bata kai wata tasa'in wata makamancin haka kuma tana magana akan wani hali na zamantakewa ko yaƙi ko kaza ko kaza ko kaza sai ya baka hoton yadda su suke a lokacin jahiliya aha مما حدا ببعض أدباء الغرب إلى ترجمتها wannan shi ya ja hankalin wani sashi na masana adab a yammacin duniya cikin kasashen turawa suka fassara waɗannan mu'allaqat din cikin yaren su na turanci don su ga fasahar da ke ciki su ƙara wa yaren su wannan fasahar wato sun karanta larabci sun ga abinda waɗannan ƙasa suka kunsa sai suka fassara zuwa harshen turanci Mhm.
ثم إن المعلقات تتميز بموضوع بموضوعاتها المتنوعة وأسلوبها القوي sannan su mu'allaqat din nan suka yi fice shine ta tamayyuz sun yi fice bi mawdu'atiha almutanawwi'a wato da mawdu'i daban-daban suka yi tanawu wani wurin kaga al-ghazal wato magana akan tsarin sai ko ma- maganar mace wani wurin kaga al-khamr magana akan shan giya wani wurin kaga al-wasf siffanta ko abin hawa ko wani gida ko wani abin da ya kayatar da mutum wani wurin al-fakhar wato al-fahari wani wurin al-hijja zambo ina fata an fahimta saboda mawdu'at ne mukhtalifa suke magana a kai Mhm.
هذا إلى أن daga kuma uslubi mai karfi wato larabcin ba larabci ne mai sauki ba larabci ne mai karfi wanda ya iya fahimtar shi to ya sami jari a cikin larabci hada ila anna ashaba tilka أن almu'allaqat أصحاب تلك المعلق- معل- المعلقات كانوا أهم شعراء kanu ahamma أهم شعراء الجاهلية tare da cewa su ma abuta waɗannan mu'allaqat din su ne mafiya muhimmancin mawaka na larabawa wato ko da akwai waɗansu mawakan ban da su amma su ne da ya kwararrun da suka yi fice sama da sauran sai ce mai ومن عد المعلقات سبعا جعل أصحابها كما يجري الأول امرؤ القيس idan mun ɗauki ra'ayin wanda suka ce mu'allaqat din nan guda bakwai ne to shi ga yadda ya kidaya ma'abuta mu'allaqat din da kuma baitin farko cikin kowace mu'allaka na farkon su shine imrul qais
ومطلع معلقته سفانبك من ذكرى عبيد ومنزلي wa manzili ومنزله سقف اللواء بين الدخول فحوملي wannan ita ce kasidarsa na farkon su shine imrul qais wannan kasidar shahararriya ce kifa nafsi min zikira habibin wa manzili bi sikatin liwa bayna dafuli fa haumali wato yace kifa ya ku abokai na guda biyu ku dan tsaya min zikira habibin wa manzili saboda tuna wani masoyi saboda tuna kuma masaukinsa ko wurin da ya zauna a ina bi sikitin liwa sunan wuri ne a wani wuri da ake kira sikitin liwa a daidai ina yake bainar da kuli fa haumali a tsakanin kawo ce da kul baka kai haumali ba fatu biha fal mikiratu lam yafuratu haliman da sajadha min janubin wa shamali to sai me kuma wannan tafsili akan kasidar sa zai zo yayi bayani nan gaba na biyun su الثاني عنتر ابن سداد ومطلع معلقته هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي wato wannan shine na biyu shine an tara ibn shaddad al-abasi farkon kasidarsa shine hal ghadara shu'ara min mutaraddami am hal arakta ad-dar ba'da tawakkul illa rawakid bainahunna khawa'is khafa'is wa baqiyatun min nu'yiha al-mujarrasin wato ah, yana cewa hal ghadara shu'ara min mutaraddami shin mawaka sun bar wani rami da ba a cike shi ba duk abin da ka san za ka yi waka a kai waɗansu mawaƙan sun riga ka am hal arasta dara ba da tawakkumi shin ka gane gida bayan ko da ka shiga cikin ɗimawa ko ba ka gane gidan ba har yanzu ka fahimci gidan ko ba gane ba illa rawakidu bainahunna khasa'isun wa baqiyatun min nu'iha al-mudarrisin yace na duba na duba ban gane ba illa rawakid sai toka toka da kura ta cewa an taba zama a nan amma da an tashi wurin ya zama kufai wa baqiyatun min nu'iha al-mudarrisin sai wani dan saura na irin duwatsun nan da ake daure tent da shi ba idan an daura wata igiya sai a sa dutse ba sai a daura a jiki shine kawai ya rage ولقد حبست بها طويلا لاقتي ترهو إلى سفء الرواكد الدسم يا دار أبلة بالجواء تكلمي وإني صباحا دار أبلة وسلمي دار لآلسة غضيض طرفها طوء الإناث لذيذة المتبسمين wato kasidar sa gaskiya tana daga ni a wurina ta fita ibrul kaisu daɗi ibrul kaisu ka wako magana giya magana ma da sakar su iri iri daban daban ga ko ba ta da wani amfani gaskiya amfanin ta ba da yawa amma wannan jarunta ce da yaki da fada da ba dama ne wannan tana da kyau ma yan jihadi su santa gaskiya ba dama ce yadda shi yayi da usulubi na jahili ta kuma saka musuluntar da ita ta wata fuskar da sai mai zuhair bin abi salma الثالث زهير بن ابي سلمى ومطلع معلقته عن الام اوفى بالنصر لم تكلمي بحومانه الدراج فالمتكلم زهير بن ابي سلمى كلمه يتي من ام اوفى دمنه لم تكلمي دمنا asalin dimna a larabci wurin da an zauna an tashi ga bakar ƙasa ga kuma toka a wajen da ka gani ka san an taɓa yin girki da an tashi a wajen kamar gida ne yace amin ummi aufa dimnatul lam takallami shin ummi aufa kuwa tana da wani wuri da ta zauna ta tashi wurin baya iya magana ai wurin sai ya baka labarin wata mai karamci ta zauna a wurin dan yawan toka zai nuna maka an yi yawan girki yawan abin da za a dafa zai nuna maka yawan ciyarwa kenan bi haumanati darraji sunan wuri ne fal mutasallami shi ma sunan wuri ne في طرفة بن عبد
الرابع طرفة بن عبد البكري ومطلع معلقته لخولة أطلال ببرقة فهمته لخولة سونا أنت خولة إتما تبدي كوا كويكي لفي أشكين ونن بيسن لخولة أطلال ببرقة فهمته فلوه كباقي الوسم في ظاهر يده ita khawla tana da atulal atulal jam'i ne na talal talal ragowar katanga da ta faɗi bata gama zubewa ba khawla tana da waɗansu atlan kufai inda ta zauna ta tafi burkatu sahmadi a wurin da ake kira burkatu sahmadi taluhu za ga wannan atlan din suna dan bayyana daga nesa ka bakal wajmi fi zahiril yadi kamar ragowan zane a bayan hannu wanda bai gama dishashewa ba idan mace ta yi kunshi ba tana design ba na kunshin idan kuma ya zo ya fara tsufa ya kusa gogewa kaga za ga da sauran shi amma bai tafi gaba ɗaya ba kamar an taba kunshi amma bai fito sosai ba mana kamar ga gidajen amma kuma sun ɗarar rushe haka shine taluhu ka baƙil wasu fi zahir yadi wukufan biha sahabi alayya matiyahum yaquluna la ta'asaf la tahzan asan wa tajalladi sami
الخامس لبيد بن ربيعة العامري ومطلع معلقته عفت الديار محلها فمقامها بمنى تعبد غولها فرجامها
wato rabi'a ibn amir kenan labid ka ibn rabi'a al-amir shine afatu diyaru mahalluha fa maqamuha biman ta'abbada zawluha fa rijamuha shi ma farkon kasida suke nan wa alaikum assalam sai mu tafi abu ne malai na abin mun ga karasa الثالث عمرو بن كلثوم ومطلع معلقته على za mu zo kan kasida بسهلة فاصبحينا ولا تبطيق خمور الأندرين
amr bin kulsum kenan yana ala hubbi bi sahniki fasbahina wala tubki kumur al andarina andarina sunan wani gari ne da ya shahara da giya a lokacin jahiliya har zuwa can ake ana yau odar ta yake cewa ala saurare ki bi hubbi zabura mana ki tashi bi sahniki da katon kofin ki fasbahina tayar da mu giyar safi kaji dan dan dan mutum mutum wala tubqi khumur al andarina kar ki rage komai daga giyar da aka yi oda daga andarina to duk wani da baka hoton rayuwar jahiliyar laraba kenan sai al-haris ibn hilliza نعم السابع الحارث بن هلزة اليسكري البكري ومطلعها آذننا ببينها azanatna bi bainaha آذنتنا ببين ببينها أسماء رب فاول يمل منها السواء
rubba sawin yumallu minhu sawa'u wato amir al-haris ibn hilliza shine da bakwai kenan
نعم duk wannan zai zo ya bayanin su tafsirin su daidai kar ku damu da sai kun san kalmomin kawai kowanne matsalolin kasida yake bayarwa ومن عدها عشرا أضاف الشعراء الثلاثة التالية وهم النابغة الزبياني ومطلع مؤلفته يا دار من يتبع الياء فاستندي أقوت وطال عليها الثالث الأبدي idan mun kirga cewa su bakwai ne kaga daga alharis ibn hilliza da sun kare amma wanda yace mu'allaqat guda goma ne to kaga ya kawo nabiga shine na takwas ya dara mayyata bil alya'i fi sanabi aqwat wa tala alaiha salif al amali wa qabtu fiha asilan kai usailaha ayyad jawaban wa ma bi rabbi min ahadi sai na tarar su aisha عدا قيس ومطلع م- مؤلفته ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل to ina na tarar su kenan aisha
العاشر عبيدة ابن الأبرص ومطلع معلقته أكثر من أهله ملعوب فالقطي- قطبيات والقطبيات فالقطبيات فالظنوب duk sunayen wurare ne Mah- malhub da kutabbayat da azzanub duk wurare ne akfar wato khalai asbaha la shay'a min ahli to wannan idan an kirga goma haka ne inda ce ashabul mu'allaqa ashra to ya kawo wannan a matsayin shine na goma din su kenan wannan namazin jimina shi ilal jahili in kun kalle su abinda mawdu'in da aka fi yin kasida ko aka fi kera waka a cikin jahiliya alwasf siffanta abu kamar yadda imrul qais yake siffanta dokinsa yake ko ya siff- kamar yadda tarfata min al-abd ke siffanta taguwarsa kaga duk wannan alwasf ne an gane ku um al-fakhr wato al-fahri kamar yadda an tarbin al-haddad yake ibn shaddad yake da al-hamasa wato karkashi al-madhu yabo yabon wani mutum da yayi wa ma mutum wani abu kamar yadda nabiga ya rika yi alhikima da hikima kuma ita ma waƙar na biga dama ta kunshe yabo ne da hikima alhija zambo arrisa wato tatakaicin mutuwar wane shine arrisa al-itizar ba da hanzari al-ghazl tsarinci ko maganar soyayya sannan kuma min shi irin sa'ali daga nan sai waƙoƙi na yan daba sune as-sa'ali saboda wato ba masu ba- ban mamaki a cikin su irin irin yan daban larabawa akwai wanda shi yake ganin babban bala'in shi ka kawo shi cikin mutane da shi ba ruwansa mutane munafuncin su yayi yawa in kana abuta da zaki da kurege da damusa da barewa ka huta ba gulma ba me kai ka samu kaza ba haka ke faɗa a tafsirarsa kawai kullum yana daji mutum ya yi farauta ya yi fashi ya yi farauta shi ke sa'ali ke wannan ya kawo maka sune a jumlace zai kawo kasidar kowa da bayaninsa kamar yadda muka ce amfanin wannan shine mutum ya gane kimar musulunci ya ga yadda laraba suke ada ya ga yadda musulunci ya gyara su kamar yadda umar dan Khattab ke cewa mutum ba zai gane kimar musulunci ba sai in ya karanta rayuwar jahiliya to daga nan ne mutum zai gane kimar musulunci kun shakka babu waɗannan ayoyi da ke cikin suratul ma'ida malamai sun yi musu fassara daban-daban abdullahi dan abbas allah shi kare da a gare shi shi da waɗansu cikin sahabbai da waɗansu malamai cikin tabi'ai suka ce ayar tana magana ne akan mutumin da yake aiki da dokar da ba ta Allah ba yana mai fifita ta akan dokar Allah ko shakka babu wannan ya zama kafiri ya zama azzalimi ya zama fasiki kamar da ayoyin suka nuna ko mutumin da yake aiki da dokar da ya san ba ta Allah ba ce kuma ya halatta haka din ko da yana ganin ta Allah din tafi amma shi yana ganin wannan din halal ne yin aiki da dokar da ba ta Allah ba ko shakka babu wannan ya zama kafiri azzalimi fasiki amma mutumin da yake aiki da dokar da ba ta Allah ba a zuciya yadda cewa ta Allah ta fi wannan ba ma za a hada ba a zuciya yadda abin nan da yake haramun da yake rinjayar shaidan ce da son zuciya irin nashi yake yi to wannan yana na a matsayinsa na musulmi fasiki bai kafirta ba ina fata an fahimta kamar mutumin da yake zakkewa zina a zuciyarsa ya san zina haramun ce ya zama kafiri kamar mutumin da yake shan giya a zuciyarsa ya san shan giya din nan haramun ne ya zama kafiri bai zama kafiri ba to haka dukkan wanda yake aiki da dokar da ba ta Allah ba a zuciya yadda cewa wato wannan dokar haramun ne yin aiki da ita kuma a zuciya yadda dokar Allah ta fita amma kamar yadda na faɗa rinjayar son zuciya rinjayar shaitan waɗansu dalilai nashi yasa yake aiki da wannan dokar to yana nan a matsayin su na musulmi fasi abinda ake bukata ya kokarin tuba ya gaggauta tuba wato kenan matakin farko na abin da zaka faɗa wa mutumin da yake aiki da dokar da ba ta Allah ba ya gamsu cewa ta Allah ta fi ta fi wannan dokar ta Allah ce ta fi dacewa da kowane zamani da kowane lokaci dokar da ɗan adam ya tsara ba ta dacewa da kowane zamani ba ta dacewa da kowane lokaci kowane lokaci cin karo take da amma dokar Allah mahalicin mutane da dukkan halitta gaba ɗaya yana tsara ta ne gwargwadon dacewa da mutanen gwargwadon dacewa da bukatunsu amma dokar ɗan adam tana dacewa ne da son zuciyar waɗanda suka tsara ta a cikin mutanen banda saura kamar yadda na faɗa ne a waɗansu darussa in ba manta ba ƙasa irin najeriya mai mutane da ya kai miliyan 130 ko wani abu makamancin haka in za ta tsara constitution shin ana tuntuɓar dukkan mutanen nan ne domin rubuta constitution kamar jihar kano sai a ce ta ba da wakilai da za a sa a kwamitin rubuta tsarin mulki ko gyara na da jihar kano ta ba da mutum ashirin ko talatin ko arba'in kano tana da mutum sama da kamar miliyan goma sha ta ɗauki mutum ashirin ko talatin sun wakilce ta tsammanin ka talatin sun isa su wakilce wannan miliyan goma kaduna ta ba da makamancin haka lagos ta ba da makamancin haka waɗannan mutane da za a har haɗa su gaba ɗaya sai ka samu wata tsabaka ce daga cikin tsabakatun nas abin da nake wani aji ne cikin ajujuwan mutane a cikin ajujuwan mutane akwai makiyaya suna ƙauye suna kiwon dabbobinsu waɗansu ko gari ba sa zama tsabaka ta mutane akwai manoma noma na gargajiya na damana ko na rani cikin mutane akwai 'yan kasuwa cikin mutane akwai masu karatun allo cikin mutane akwai masu karatun islamiyya cikin mutane akwai malaman zaure akwai maza akwai mata akwai yan ƙauye akwai yan birni a cikin mutane akwai yan boko to ɗabaka ta yan boko ɗin nan su kaɗai suke rubuta constitution haka ne ko ba gauni ba ba wakilcin makiyayi kuma yana da bukatu wanda ɗan boko bai san su ba ba wakilcin manomi kuma yana da bukatu wanda dan boko bai san su ba ba wakilcin malaman allo da gardi da kolawa masu bara na kan titi da titi tsiri mafarin gardi kai ba gardi ba kafa gardi tsiya duk ba su da wakilci a cikin kwamitin tsarin mulki to a nan gurin sai ka samu waɗansu mutane aka ɗauka mutum ɗari aka taso su daga daga jiha daban-daban don su zauna su rubuta makomar mutum miliyan ɗari da ashirin dukkaninsu 'yan binne wayayyu babu gidaje dukkaninsu wanda suka yi karatun zamani ba wanda bai karatun zamani ba ila dukkaninsu suna cikin wata rayuwa ta ni'ima ba wanda yake cikin wahala tun da yake ba wanda ya taɓa zuwa gona da sungumi an an ruwan shuka ya sara ko ana sarawa shi ya shuka ta yaya zai san bukatar manomi ballan sana ya kare masa bukatarsa a gargashin wani sakin layi a constitution ta haka kaga dokar da ba ta Allah ba a zalimar doka ce ko shakka babu kuma ba za ta iya biyan bukatun mutane ba kuma da haka take da bukatan kullum a yi ta gyara kuma gyaran ba gyara take ba ƙara lalata ta yi so yadda za a yi gyara so yadda za ta sake lalacewa yasa sai soja ya zo ya juyin mulki ya busa begila ya ce ya jingine ta kwalar hula ya zo ya karkaɗe mata hula ya ce an dawo da ita wani ya zo ya kara wani abu idan ma wani yana so yi wani kuduri sai ya ga wata doka ta masa kabe kabe sai ya gyara ta a yau alhamis domin gobe da yau laraba domin jibi juma'a ya fitar da dokar da ba za su ci karo da wanda ya gyara ta tun daga yau duk ba haka ake ba to kaga azzalimar doka kenan shi yasa Allah ce afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun shin hukuncin jahiliya mutane suke nema wane ne ya fa Allah kyakkyawan hukunci ga mutane da suke da yaƙini ma'ana ba wanda ya fa Allah kyakkyawan hukunci to kaga nan hukuncin iri biyu ne ko hukuncin Allah ko hukuncin jahiliya duk hukuncin da ba na Allah ba sunan shi na jahiliya constitution din Najeriya jahiliya ce tsantsa na America na Ingila jahiliya ce tsantsa na kowace ƙasa in dai ba hukuncin Allah bane sunan shi jahiliya duk yadda aka koda shi aka gyara shi aka yi masa fenti aka kawata shi aka tallata shi sunan shi jahiliya domin jahiliya ba wani zamani bane a tarihi da ya riga ya wuce ba zai su ba a'a tsari ne cikin tsare-tsare da ake gudanar da rayuwar mutane ta siyasa tattalin arziki ilimi wanda ba na Allah ba wannan shine jahiliya a ko ina aka samu tsarin gudanar da jama'a wanda baya nemo alƙiblarsa daga qala Allahu qala Rasulullah to ya zama jahiliya ko mun binnancin wanda suka yi shi ko mun waye wasu to a takaice dai wato hukunci da dokar da ba ta Allah ba yakan zama kafirci mutum ya fita daga musulunci sannan yakan zama wato fasikanci kamar mutum ya yi irtikabin wata kabira min alkaba'ir ba za a ce ya fita daga musulunci ba ina fatan kai ka fahimta yawwa alaikum salam kamar me mataki na farko ko za a kawo dabbobi a ranar tashin kiyama
haka malaikun sama ne daya kan zuwa sai ko kowane sauko kuma ya tabbata
cewa mala'iku za su sauka su kewaye mutane wannan gaskiya ne amma dabbobi su kewaye mutane wannan ban gani cikin hadisi ba amma ita ayar ya ma'ashar aljinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtab as-samawati wal ard fanfudu la tanfuzuna illa bi sultan Allah yana kiran mutane da aljanu da cewa in istata'tum an tanfuzu min aqtab as-samawati wal ard in kuna da ikon ficewa daga cikin sasannin sama da ƙasa fanfuzu to ku fice mu gani wannan umarni ne na gajiyarwa Allah ya san mutane ba za su iya ba yake kalubalanta su in suna ganin akwai inda za su je su guje masa su su gudu la tanfuzuna illa bi sultan ba ku da ikon ficewa din nan sai da iko ikon kuma ba ku da don babu inda dan adam zai je guje wa ubangiji ko a sama ko a ƙasa wannan ita ce aqidar da aljanu ma sun tabbatar da ita wa inna zananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wato ba za mu iya gujewa Allah cikin ƙasa ba a ce ga wani wuri da za mu je mu buya mu gudu ba za mu iya gajiyar da Allah ba wajen gudu ya nemi mu ya rasa ta haka kuma Allah yake cewa la yu'jizuhu shay'un fil ardi wa la sama ba abin da ke iya kubuce masa a sama ko a ƙasa babu shi wannan maganar za a mayar da dabbobi kasa haka ne za a mayar da dabbobi kasa bayan an riga an yi musu kisasi an yi musu shari'a a tsakaninsu yadda Allah zai hukunci tsakanin mutane haka zai tsakanin dabbobi manzo Allah ce hatta yuqada bishatil jalha min ashatil qarna dabba da take marar kaho wadda mai kaho ta soke ta sai an rama mata ranar tashin kiyama sannan a ce su zama kasa gaba daya masu ilimin ne wannan bincike ya nuna haka duniyoyi daban-daban ne banda wannan duniyar da muke ciki ba wai ita kadai bace ba akwai duniyoyi daban-daban wannan haka ne ilimi ya tabbatar da haka ko bai ci karo da nassin qur'ani ko hadisi ba na'am eh haka ne duk lafiyayyen hankali baya cin karo da nassi na shari'a Mm. ban ji ba a lokacin zan hankalin bai zama lafiyayye ba kenan duk lokacin da ka ɗauka cewa a hankalinka waɗannan barna suke amma kamata ya ka kyale su kuma ka ga wani nasi na shari'a ya cire su to lokacin kar ka ɗauka hankalinka yana lafiya baya da lafiya sai ya dace da shari'a sannan ya yi lafiya an bai dace da shari'a ba kar ka taɓa ɗauka yana da lafiya kar ka ɗauka wai mutum ya zama yana sambatu a kan titi shine ya zama mahaukaci ko mutum ya zanto ya motsu shine ya zanto wato hankalinsa baya da lafiya amma duk wanda ba mahaukaci ba duk wanda ba motsatse ba to hankalinsa lafiyarsa kalau ba haka wani ba idan kai a tunaninka ka san ko kai musu wa'azi ba su dauka ba yarin jaya a cikin zuciyarka haka to ai nasin shari'a ma ya tabbatar da haka fa zakir inna fa'ati zikra a dai daga cikin tafsirin malamai in in wa'azi zai amfani kai in ba zai amfani ba kamar kai baka je gidan sinima an riga an fara fim an haska ki sai ka hau daga sama wajen inda Allah magoyi tana cewa mutane ku tsoron Allah a nan wa'azin ka zai amfani ko kawai ka je ka samu yan giya a gidan giya bayan sun riga sun sha kwalbar farko kafin a kawo ta biyu sun fara guguwa ka fara inna alhamdulillah na maduhu wani sani wa'azin ka ba zai amfani ba wa'azin ka ba zai amfani ba وعليكم السلام
za ta ce zuwa ta ce shari'a zuwa haya idan har ba mu da kuloyoyi na waɗanda za su ce ba mu don wani shari'a da dole ba su ce ba su yi kunci da alƙasar Allah wanda su da muka zauna a kare ne za a ce su ce ba shin karatun lokacin kai da in su kalin ka ba ka yi da rikin wanda ba a mafi da shirin karatun lokacin idan mutum zai karanta lo shari'ar zamani a yau kawai don ya karanta ya ci abinci kaga wannan baya da manufa a rayuwa amma idan yana karanta shari'ar zamani a yau da manufar ya fahimce ta don ya yi amfani da ita ga waɗanda suka yi imani da ita wajen karewa musulmi haƙƙinsu sa'iwa zuwa kama wani musulmi yanzu da laifi ba da dabarar da zai kare kansa kuma za a zalunce shi hukuncin za a yi masa kai kuma ka karanci lo ka je kai balantiya za ka ba shi kariya kyauta fi sabilillah a sanadiyar saninka da wannan shari'a haka ba shi kariya ka rage masa cutar da za a yi mishi ko ka kawar da ita gaba ɗaya ko ka rage yawanta al hakika yayi daidai wannan wato inda manufar take manufar karatun da yadda mutum zai aiwatar da shi a nan ne ake samun illa da yawa daga cikin malamai sun yi rubuce-rubuce da ba da fatawa dangane da halaccin karatun lo amma da manufa halaccin karanta tsarin tattalin arziki na bature amma da manufa manufar mai tabbatar da gyara kawar da barna bayar da kariya ga wanda aka zalunta ƙoƙarin tabbatar da laifi ga azzalumi don hukunci haukansa inda wannan manufar mutum ya karanta babu laifi a kansa amma da kawai ya karanta tsarin tattalin arziki na bature don ya samu hanyar da zai ci abinci kadai ko ya karanta lo kawai don ya samu hanyar da zai ci abinci kadai to wannan baya da manufa a cikin addini sannan kuma yana da hadari abin da ya karanta tunda irin wannan za ka kai shi ga yayi imani da abin kuma mun gama da wannan matsalar sosai a yunkurin tabbatar da shari'a ta yadda aka rika samu wanda suka rika fitowa suna ganin yin hakan bai dace ba a wannan zamanin su kaga wannan hadarin shine tun manufar ta karatun wancan dama ba manufa ce kyakkyawa ba sannan ba su da foundation na karatun addini da tarbiyya ta musulunci lokacin da suka karanta wancan sai tasiri a kansu har suke ganin shi ya fi dacewa ya aiki da shi ba dokar Allah ba waɗansu kuma ta ganin a to yanzu idan za a mayar da ƙasa ta rike da za a aiki da dokar Allah mu da muka karanta dokar nasara tsantsa shi kenan tamu ta yi expire kenan aikin ta ya ƙare saboda haka in ko za mu daina ci abinci to za mu yi rigima kowace idan kana tsaye da dokar Allah dan in an tsaye da ita mu za mu daina cin abinci a madadin su yi tunanin canjawa su karanta dokar Allah ne a madadin su yi tunanin wata sana'ar a madadin su yi tunanin wani karatun a madadin ma su tsaya masu kallashin da zaran an ta za a aiki da shari'ar musulunci a wata jiha cikin jihohin Najeriya wannan na nufin daga yau an haramta karatun lo dole a rufe faculty of law a university din dole a rufe abin nan ma'aikatar shari'a na a ƙarƙashin jihohinmu dole a rushe haya court dole a rushe magistrate court da sauransu ba su tsaya ma sun kalli wannan ba ya za a yi mashin ɗin wannan da shari'a ta yadda shari'a ba ta cutu ba ga waɗannan kuma suna tafiya misali a yanayin ƙasa irin namu ba su tsaya sun kalli wannan ba sai kawai suke faɗa da shari'a ɗin da suna ganin za su su za su daina cin abinci ko za a zo wani layi na rayuwa wanda ke da cewa ba su ba da su za su zo su cika wuri da surutu su yi hayaniya su ambaci sakin layi kuma kowa ya ce to yanzu kuma za a zo wani tsari da wani ne zai ce qala Allahu qala Rasulullahi su kuma su yi shiru suna kallo to su yadda wancan ya hakuri yana kallo shekaru hamsin su yanzu ba za su yi hakuri ba na shekara hudu suna kallo to wannan zalunci kenan ko ba zalunci kaga ya zama toye hakkin idan adam adam kenan ko toye hakkin dan adam ne wannan ayi to amma dai wato mu fahimta cewa lallai karatu da manufa shine babban abin da ake so duk matsalar mu a nan kasar yawanci yan boko mu suna yin karatu ne ba da manufa ba na yi latta a wani kai mata ne suka taru kuma galibin su akwai yan boko jiyar yara ƙanana da sauransu wanda wannan shi ya fi dacewa da ya mace likitar mata ko likitar yara yan asalin jihar ku gudanar za a samu